الحديث الخامس والعشرون حديثنا عشرين دبير عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم wannan shi ma hadisi daga Abu Dharr al-Ghifari yace anna unasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waɗansu mutane ko anna nasan ko unasan waɗansu mutane min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabban annabi da muke tabbata gare shi kalu sun ce da shi kalu lin nabi ya rasulullah suka ce da shi ya ya ma'aikin Allah zahaba ahlu dusuri bil ujur suka ce ma'abuta lada ma'abuta dukiya sun tafi da lada addusur ma abuta dukiya ke sun riga sun tafi da ladaddaki yusalluna kama nusalli suna yin sallan farilla irin yadda muke yi wa yasumuna kama nasumu suna yin azumi na farilla irin yadda muke yi wa yatasaddaquna bi fuduli amwali amma kuma suna sadaka da rarar dukiyar wanda mu kuma ba mu da kudin da za mu yi sadaka wai ka ji fa wannan sun kai kara ne kotun annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda su ma a ba su abin da za su samu lada an yi sallah tare an yi azumi tare to an zo yin sadaka su kuma ba su da kokoban da su sadaka sai suke kishin dan me wane ya sadaka mu mu samu damin yin sadaka ba ina ma mu ma mu samu halin da za mu yi sadaka wallahi halin duk ya ta bamban amma diyaru fa innaha ka diyarihim wa ara nisa alhayy gairi nisa'i kamar su amma ko ba su bane ba wato masu kudin su da talakawan su duk sun sha bamban da masu kudin mu da talakawan mu gaba masu kudin sahabbai da talakawan sahabbai masu kudin sahabbai su suke kullum su yi alkhairi in ba haka ba a saukar da aya lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku shiga aljanna ba har sai kun ciyar daga mafi kyan abin da kuke so sai wani sahabi ya garzaya wurin annabi shine Abu Talha yace to ni dai wato ba abin da cikin dukiyata nake kauna irin makekiyar gona ta da ake kira biruha wata gona ce a madina wanda saboda daɗin ruwanta ma annabi na shiga ciki ya huta ya ɗebi ruwanta ya sha yake ba ni da abin da ya fi komai tsada irin wannan gonar ga ta tun da an ce ba a samun aljanna sai mutum ya ciyar da abin da yake kauna to wannan ita na fi komai so a duniya ga ta nan gurin ga makullan ka sa ta inda ubangiji ya umarce ta yake wa sai da duba abin da ya fi komai tsada kamar yanzu ka duba a gidan da ya fi kowanne ko na abuja ko na mai ka duba jarin da ya fi kowanne ka duba gonar da fi kowanne ka duba motar da ta fi kowanne ka bayar wannan za ta iya sai dai a hankali kuma sani ba ma dai abin da wahala ku da kamar wahala wai ya gurguwa da auren nesa abin da kamar wahala ba to saboda haka kuma talakawan su su kuma so suke su ga ina ma sun samu irin wannan ba dan su ce tare ne su bi sa'a ba a'a dan su ma su yi infaq fi sabilillah su ciyar dan Allah din sai suka zo wajen annabi suka ce masu dukiya sun tafi da lada sallah mun yi tare azumi mun yi tare amma sadaka kuma sun fi mu tunda mu ba mu da abin da za mu yi sadaka wai ta saddaku na bi fudul amwalihim fudul jam'i na fadl idan aka ce fudul rara abin da ya dadu akan bukatar yau da gobe shine fadl duk abin da ya dado akan laruran ka shine ake kiran sa ranar dukiya kana sai annabi ce a walaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna kin Allah bai riga ya baku abin da za ku sadaka da shi ba ai Allah ya riga ya baku inna bi kulli tasbihatin sadaqa dukkan wani subhanallahi da za ku faɗa kamar kun ɗauki sadakar dukiya ne kun bayar da hannu wa bi kulli takbiratin sadaqa dukkan wata kabbara da za ku sai Allahu akbar kamar kun ɗauki sadaka ne kun bayar wa kullu tahmidatin sadaqa dukkan wata tahmida kamar alhamdulillah da zaku faɗa kamar kun bayar da sadaka wa kullu tahlila sadaqa haka dukkan wani hailala la ilaha illallah da zaku faɗa kamar kun bayar da sadaka ne wa amrun bil ma'ruf sadaqa umarni da kyakkyawan aiki sadaka ne wa nahyun an munkarin sadaqa hani daga mummuna ma sadaka ne annabi na cikin gawa abin yayi yawa sai ya faɗa musu abin da ma ba sa tsammanin sadaka ne sai ya ce wa fi bufi ahadikum sadaqa sai a gabar kowane ɗaya daga cikin kuma akwai sadaka a nan gurin annabi ya yi sayan magana sallallahu alaihi wa sallama yana nufin kowane ɗaya da zai zake wa matarsa don biyan bukatar sai wurin matarsa wannan saduwa da zai da matarsa shi ma kamar sadaka ya ɗauka ya baya za a baki ladan sadaka kalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah a ya ati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr yanzu mutum ya zake wa bukatarsa shi ne yake da bukata ya je biya bukata ya wuce haushin bukatarsa kuma duk da haka a baki ladan duk da suna ganin wato ba ma sai an ba da lada ba a wannan bukatar da dan adam ya ya biya mata riga ta wadatar me da lada kuma a ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ara'aytum law wada'aha fi haram ku ba mu labari da a ce ya sanya wannan gabar tashi a cikin haram akana alaihi wuzrun shin akwai zunubi a kansa in yayi haka an sa dai nan gurin shine eh akwai sai annabi ya ce fa kazalika idza wada'aha fil halali to kamar haka ne kuma mutum ya sanya wannan gabar cikin halal kana lahu ajru to zai samu lada wannan hadisi ma muslim ya rawaito akwai ruwayar hadisin da ta zo sama da haka da fadi da aka faɗa musu tasbihi da hailala da kabbara suka je suka yi sai su ma masu kuɗin da suka ga haka su ma sai suka rinka yin kuma tasbihin da hailala duka ba sai suka dawo suka ce abinda ka faɗa mana su ma sun ji sun ci gaba da ni sai annabi ya ce fa aqula zalika fadlullahi yutihi man yasha fadlan Allah sai ke bayar da ita ga wanda ya ga dama ku hakura to da haka faɗa musu haka sai gaba da za su yi kamar yadda hadisi cikin bukhari sai waɗansu daga cikin su suke zuwa suna yin dako a kasuwa ba dan talauci ba sai dan su tara abin da zai kai su fitar da zakka ya zanto su ma sun taɓa yin zakka kafin su mutu su yi dako su yi noma su yi fatauci so suke dai wai ya zanto cikin rukunan musulunci ne kowanne sun taɓa yi inda a nan cikin alhamdulillah kowa ya taɓa yin sallah kowa ya taɓa yin sallah to hajji da zakka ce fa in muka ce a daga hannu to waɗanda suke ba su da yawa to su sahabbai da ko suka rinka idan su tara kuɗin da za su fitar da zakka kawai don su sauke wannan rukunin kaga sai aka yi sai ka samu shigo to wai bari su yi su sami kwandon su ma a sa su a kofar zakka saboda annabi sallallahu alaihi yake cewa wato ainihin azumi yana da kofarsa sallah tana da kofarsa a cikin kofofin aljanna waɗanda za a kiraye su kofar nan sai sai na abu bakar su daji ta to yanzu idan aka kiraye mutum a cikin dukkan kofofin nan guda takwas ya zai yi kenan duk sai ya je ya shiga ta ko'ina dan da yake kwantar da hankali da kai makala cikin wanda za a kiraye su dukkan kofofin a kiraye ka kofar azumi a kiraye ka kofar zakka in ka taɓa fitarwa a kiraye ka kofar haji a kiraye wannan ai ba karamin riba ba ba karamin riba ba ce حديث نكر سيد زام سيحة الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس حكم كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة وانا حديث أبو هريرة يتي كل سلامة من الناس dukkan gabbai domin sulama yana nufin gabbai wato mafafirku dukkan wata mahada ta tafi da tafi kamar gwiwa kamar wuyan hannu kamar gwiwar kafa kamar daidai wajen idan sawu dukkan mahada ta jikin dan adam minan nasi alaihi sadaka akwai sadakar da mutum zai yi kullu yawmin tatlu fihi shams kowace rana kowane yini da rana ke hudowa cikin sa ta'aridu baina sunaini da zaka sasunta tsakanin mutane biyu kai adalci tsakanin mutane biyu da ke rigima da juna sadaka to wannan sadaka ce ka wayi gari wani da wani suna rigima wani da wancan suna rigima wancan ta yi yaji da ita da mijinta ka za su tasu ka wayi gari dai ka sasunta wani da wani ko wata da wata ko wata da wani ka sasunta tsakanin su to wannan za a baka ladan kai sadaka wa tu'inu rajula fi dabbati haka za idan ka taimaki mutum game da dabbarsa fa tahmiluhu alaiha dattijo ne ba zai iya hawa kan dabbar ba sai ka dora shi a kai ko ka zo tasha ga wani mutum dattijo zai hawa mota da nauyin jiki sai ka kama ka dora shi akan motar ko kan dukan wani abin hawa aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu ko ka ɗauki kayansa ka ɗora masa akan dabbar dan shi ba zai iya yi ba ko ka kama masa ka taimaka ku ɗora tare sawa'un dabba ce mota ne to duka dai wannan sadaka wal kalimatu tayyiba haka kalma da dada ma sadaka ce yasa a wani hadisin da sahabbai suke tambayar me za mu ba mu da dukiyar da za mu yi sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi tasbih ku yi aidala ku yi lilane in ba ku samu damar yin wannan ba ku yi umarni da kyakkyawan aiki ku yi hani daga mummuna in ba ku samu damar wannan ba ku yi daddatar kalmar da yan uwanku musulmi ma sadaka ce yace in ma duk kun kasa yin wannan yace to ta kuffu lisanaka an sharri sadaka ka haka kame bakin kare faɗi sharri in ma kai kana rowar alkhairin ma ba za ka iya faɗa ba hana bakin faɗin sharri shi ma sadaka ce bakin ka kame shi ka hana shi ya faɗi sharri shi kan shi sadaka ne وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة dukkan tako da za ka yi tattaki zuwa masallaci wannan sadaka ne wa tumitul adha an tariqi sadaka haka ka dauke wani abu mai cutarwa daga kan hanyar mutane hanyar da mutane ke wucewa shi kansa wannan sadaka ne da ake bukata mutum wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rubuta kaga wato wannan ya hada dukkan dangogin alkhairi wato waɗannan hadisai ba ƙananan hadisai bane ba Imam Nawawi ya tara cikin wannan littafi na cikin albarka duk komai na rayuwa yake yadda duk mutum ya tara hadisan da idan mutum ya bi su ya yi aiki da su lallai ba abin da zai hana shi shiga aljanna domin akwai hadisan tauhidi hadisi na biyu ya kunshi dukkan babukan tauhidi ya kunshi martabobin addini ga hadisin kyakkyawan niyya inna wal bin niyyat ga hadisin korar bid'a da tsayawa akan sunna ga hadisin aikata abin da yake na wajibi ne santar abin da yake na haram ga hadisin waɗansu ababe mustahabbai da zaka yi ta yi duk wannan ba shi ne sanadar shiga aljanna ba duka ya kunshi wannan gaba daya to ina ganin saboda lokaci ya dan ja sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu da kai wanda muka kuskure Allah shi ya ji mana